الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال قائل منهم إني كان لي قريب يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إنا لمدينون قال هل أنتم مطلعون فاطلع فرعيه في سواء الجحيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أسلم وأسلم وأعوذ بك من الغتال من تحتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي bayan haka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu alhamdulillah mun sake dawowa ci gaba da tafsirin alkur'ani mai girma kamar yadda ake gudanar a wannan masallaci wanda a yau ma Allah madaukakin sarki ya sake dawowa da mu mu ci gaba inda muka kwana a jiya wanda a jiya mun kwana a cikin wannan sura ta suratul safati wanda kuma waɗannan ayoyin da alaran mai maimaita a jiya an karanta su to da yake suna da alaka da ayoyin da aka gaban su to shi yasa sai aka sake maimaita su domin a haɗa karatun nasu wanda Allah madaukakin sarki yana ba mu kissar irin yanda a mutanen aljanna yanda za su kasance watan wajen ainihi a tafiyar da abin da za su gudana tsakaninsu tsakanin su mutanen na aljanna da kuma a tattaunawa fir za su riƙa yi da irin waɗansu mutane waɗanda suka zauna tare su a nan duniya a waɗanda a na kirki da kuma waɗanda ba na kirki ɗin ba to shi ne ajiye muka fara karanta waɗannan ayoyin wanda allah maɗaukin sarki yake gaya mana cewa a su ɗan aljanna ɗin nan fa gaba ba a zurma ala ba'adin ya ta sa'aluna sashen su zai huskanci sashi suna tambayar juna ma'ana suna tattaunawa dangane da al'amuran da suka faru a tsakaninsu a zamansu na duniya wanda za su rika tattaunawa da fira tsakaninsu ai lokaci kaza abu kaza ya faru mun yi kaza ai ma'ana da irin abu da suka faru a nan duniya kamin su bar duniya to shine suna fira ne sun yi aljanna akan abu da suka gudana tsakanin su to shine sai Allah madauke sarki ya ce a bayan wannan to suna cikin wannan fira da tsakanin su qala qa'ilun minhum sai wani mai fada ya fada daga cikin su sai ya ce inni kana li qarinun ni wani aboki ya kasance gare ni a can duniya shine sahibun ina da wani aboki yunkirul ba'tha wanda yake shi yana musun tashi a kiyama shi bai da ana tashi a kiyama nan ba wannan kuma magana ce ta su yan aljanna wasu su an fahimta suna hira ne sai wani daga cikin su din kamar yanzu misali muqaddara sai a ce aina mutum ya kai goma ko 20 yan aljanna misali suna hira cikin aljanna din tsakanin su su abubuwan da ya gura tsakanin su ai duniya an yi kaza an yi kaza an yi kaza to shi ne cikin su sai wani ya ce aiko ni can duniya ina da wani aboki wannan abokin nawa yana ba su labari ne su ai aljanna kina wasu su labari ne ka ba su cewa ai can duniya ko ina da wani aboki wanda shi bai ji tasha kiyama nan ba musu ya kai qala abinda shi wannan abokin nawa yake cewa yana ba su labari abinda shi abokin ki fara ne shine ya kulo yana cewa a innaka yanzu kai laminal musaddiki ne yanzu kai kana cikin wanda suka gaskata tashi alkiyama wai ma'ana shi mutumin an gane yana ba ƴan uwa na aljanna ne labari cewa yana da wani aboki a can duniya can da kame a to lahira din to shi abokin nashi to ya bai bai yadda tashar kiyama ba shi ne ka ce mai kai yanzu ka yadda da cewa za a yi tashar kiyama ma'ana irin abin gannan ne na na isgiri din nan yanzu kai ka yadda an kamar za a tashi shi ne ma'ana yanzu kai a inna ka laminal musaddiki ne kai yanzu kana cikin masu gaggatawa bil ba'su tashar kiyama yanzu kana ganin cewa ai zamitina idan mun ka mutu wa kunna turaban mun ka zamo ƙasa wa izaman da kuma ƙasusuwa yanzu a inna lamadinuna yanzu mu za a yi mana hisabi ma'ana za a tayar da muwa a yi mana hisabi ran tashar kiyama shine yana ba da labarin abin da ya gaba yake na can duniya kenan haka yake ce mashi wai shi ya zadda waɗanda abubuwan gaba ɗaya to shine ƙala sai yake ce mashi wato to bayan ya ba su labarin ga abin da ya gaba yake na nan duniya din to shine sai a ƙala shi wannan mutum na aljanna da ka ba su labarin sai ya ce masu su abokan nashin yan aljanna din sai yake ce masu to wai shin yanzu hal antum mudalluna ko za ku leka mu leka can cikin wuta din nan ko za mu ganshi shi wancan mutum nan wanda yayin mun kai wanga abin da shi a can duniya wanda yake ga mai irin wannan gama ganganun ko za ku dan leka cikin wuta sai mu leka mu gani ko za mu gane shi shine yake ce masu haka nan to shine a su kuma sai suke ce mashi a ai kai su kan ba sai sun leka sun kalle shi ba wancan kawai ai a kyale shi kancan kun ba kallo na bai da wani bai da wani muhimmanci ma to shine sai su nuna cewa a ba sai sun leka ba kurum to bayan sun yi haka nan din to shine shi kuma karshe faddala'a to shi sai ya leka ma'ana tun da ya ce masu yan uwan nashi na jannar zo su leka su gani su sun ce mashi a'a ba sai sun kalla ba to shine faddala'a sai shi kuma shi kadai da sai ya leka a can cikin watan ita wannan wuta din fara'ahu sai dai ya ga wannan abokin nashi wannan wanda ya tame wannan abin sai ya gane shi fi sawa'il jahimi a cikin tsakiyar wuta a can zai gashi Allah kiyaye mu a lokacin da zai gane shi dai a bayan ya ganshi qala sai dai ya ce mashi tallahi in kitta laturdi ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين
na'am ah to shine bayan ya gaya masu haka to shine kala to daga nan sai ya ce masu ma'ana ya ka gaya ma wannan abokin nashi bayan gashi ya kalla aka ce wata taga ce daga cikin tagogin na aljanna tana da daga saboda a lahira ne a cikin aljanna wanda a cikin aljanna yana iya kallon wanda a wuta kuma su yi magana ya ji shi kuma shi ma ya ji shi na gani ai mun karanta can a cikin su a suratul arafi da nake ji mun karanta a shekarun suka wuce cewa irin yanda zai gudana tsakanin mutanen aljanna za su kalli in wani suna hira da suwa wanda ƙarshe su in wutan ma har za su nemi cewa na aljanna ga Allah ya dan taimaka musu da ruwa su sha shi kuma ya ce musu na to ai Allah ya haramta su ga waɗanda suke azzalumai mushriki kenan duk mun sha karanta don mun ji wannan abubuwan da za su gudana tsakanin su to shi yasa a aljanna ɗaya aka zo in mutum yana buƙatar ya ga ɗan wutan zai gan shi kuma su yi fira da shi ya in manan duniya akwai abin da ya haɗa su wanda ya ta mai izgiri danganta da imanin da ya yi yana ganin kamar imanin nashi da ya yi ya yi wauta ko yawanci duk abin suna gudana dai za su tauna yanzu ka san kai can duniya kai ne ka tace man kaza ka tace man kaza yanzu amma ga abin da ya faru to wannan tsakanin nasu ne za su rike wannan tattaunawa din to shine a wannan abin da ya faru ga wannan kenan shine kala sai ya ce mashi tallahi ya ce na rantsi da Allah in ji na aljanna haka gami haka ya ce na rantsi da Allah in kirta laturdini in kirta hakika ka kusa laturdini ka kusa ka halakar da nisan duniya kaɗan yin rage tun da kana sanuna man cewa ita sha kiyama nan ƙarya ne ai ba zai yi ba kaza kaza ci ka kusa ka halakar da niya a can da yake ga mashi aljanna in kirta kai hakika ka kusa laturdini ka halakar da ni shine latulika ne bi ɗigewa aika da batarwa ka da ka so ka yi gare ni ɗin to shi ne sai ke cewa wala wala ni'matu rabbi ba don ni'imar ubangiji na ba da yayi alayya gare ni bil imani da yin imani ba to lalle la kuntu min al muhdarina da na kasance cikin waɗanda za a halartu a cikin wannan azaba da kuke cikin ta kuma din don dai Allah ya bada arziki ne na zama ina da imani to shi la kuntu min al muhdarina afa na nahnu bimayyitin إلا موتتنا الأولي وما نحن بمعذبين إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون
bayan duk wannan ya gudana to shine sai su kuma ya aljanna sai su dawo suna ci har yanzu da ci ba gaba da magana su suna cewa shin wai yanzu amma ma nahnu bi mayyitina yanzu shike na ba wa ƙara mutuwa ko an gane yanzu an dawo suna tauna tsakanin su ka san da wani lokaci wani abu ya samu na wata ni'ima ko na wani daɗi ana hira misali ka shin wai yanzu da kawai misali da yanzu a ce waɗansu abokai sai a ce dare guda lokaci guda Allah ya ba su wata sa'a sun lokaci da sun zama su kuɗi misali ka san ana haka na kowace da ko lokaci baya akwai wani cikin yankin da zinari ba dan a wata ƙasa nan dai wannan dare guda shi ma sai gashi ya samu wasu irin kuɗi ma kuɗi ya zama mai kuɗi na tafi lokaci guda sai gashi har da irin aikin da gwamnati ba ta yake cewa zai gina makaranta da ya kaza da ya kaza don taimaka mana al'umma ce to kaga ana haka na misali to kaga da kamar yanzu misali sai a ce waɗansu mutane sai a ce lokaci guda sai Allah ya ba su wani kada wani abu su samu waɗansu kuɗi masu yawa na miliyoyin kuɗi kowa ya samu misali kaga yanzu suna yanzu suna yin suna ah wayan shi kenan yanzu ba mu masu lokaci da ko ma'ana suna hira tsakanin su ko za su iya wani to shine na su yanzu da suke hira din suka cewa shi wai yanzu abba ba na hannu bi mayyitina yanzu shi kenan ba mu ƙara mutuwa shi ko na yanzu da muke a daga ba mutuwa ko illa mawtatan da kula sai mutuwar da muka ta farko ta duniya yanzu ba mu ƙara wata mutuwa da shi kenan ko suna hira tsakanin su ne ya gane wa ma nahnu bi mu'azzabina kuma yanzu shi kenan mu ba mu ba azaba kenan da mun shiga cikin rama to suna wannan hiri ne suna tura tsakanin su din to shine sai suna wannan tattauna suke cewa yanzu ba za mu mutu ba ba za mu a ba za mu ƙara muna ba za a muna azaba ba to shine suna cewa inna hadha kai amma ku lalle wannan abu a wanda an ka ambata din nan to lahu wal fawzul azim lalle wallahi shine samun rabu mai girma wanda anan da suke cewa din a da suke cewa afa ma na hannu bi mayitina illa mursalal ula wa ma nahnu bi mu'azzabina aka ce su ne kai hira tsakanin su wasu suka cewa haka ne kuma watan ana cewa in ji wasu malaman kuma suka ce mala'iku ne za su ce musu haka ne ma'ana bayan sun ana cikin wannan abubuwan sai mala'iku su ce musu afa ma na hannu za su faɗa mutuwa yanzu ba su mutuwa yanzu ba za su ƙara mutuwa ba in banda mutuwa farko an ce lokacin za su gaya musu haka din sadda za a yanke mutuwa gaban su ne lokacin tunda mun shakar ta cewa a lokacin duk da aka zo su in wuta da ba wanda suka ta jima tsoro kar a ce za a dawo duniya ana kana mutuwa da an mutu kuma suna ganin wannan jin daɗi da suke ci shi na yaki kenan sannan kuma su kuma in wuta suna ta suna ta roƙon su kuma Allah ya sa a mutu a dawo duniya din da wato su a wani suka nema a dawo da su duniya suna cewa wai za su sake za su yi aiki da kwarai yawon wato abin da suke kenan wanda ake cewa da da irin su yan aljanna wai za a ce masu za a dawo da su duniya amma irin kamar za a ce wai duk kullun a zuwa da kwara guda ta ƙasa kullun a zuwa da kwara guda ina kwara guda a da kwara guda ta ƙasa wai dole da ƙasar duniya gaba da ta ƙare za a hito da su daga cikin aljanna to za su shiga ciki don sun san sai ta ƙare da wata rana su kuma yan aljanna in wata inda za a ce musu kuma kullum za a zo a dauki kwara guda ta kasa har ta kare shi ma dole da ta kare za a hinkar da su da cikin wuta din su kuma da dinga su saboda su san sai ta kare ne ka ko san ko dai kasa gare gare aka ce subhanallah aka ga wannan wannan ta duniya gaba ɗaya to wannan shine sai bayan an yi wannan to su din wuta saboda suna jin tsoron ka a dawo duniya kai za ana kara mutuwa to nan ne wanda Allah zai ba da wani ita mutuwar sai aka ce za a zo da ita da sifa kamar sifar rago haka wanda ya aka zo da ita mala'iku zan zo da ita gaban su ya aljanna din sai a yanke ta a gwada musu yanzu ba a ƙara mutuwa shi kenan ita ma mutuwar ta mutuwa da kashe mutane din balle a ƙara mutuwa kenan su ma in wata su ma a taida su su ma gaban su ma a yanke ta a tabbatar musu ba magana dawowa da shi ba to shine aka ce to a wannan lokacin ne za a mala'iku za su gaya musu za su faɗi wannan magana din inna hadha cewa lalle wannan kuma lahuwal fawzul azim lalle shine samun rabo wanda yake mai girma wannan karshe shine malaiku su ga mu cewa to ku yanzu ya aljanna aljannatu khuludun bila mautin aljanna nan yanzu dawama ce ba mutuwa shi ma annaru khuludun bila mautin su ma in wuta dawama ce wanda ba mutuwa cikin ta baki daya Allah ya kiyaye mu to wannan shine Allah madaukakin zikiri ke tabbatar da haka din sai Allah ya ce to limithli hadha falyamalil amiluna to limithli hadha don samun irin wannan sakamakon nan na aljanna can da an kaza na tun daga karatun mu na jiya akan abin da ya shafi na ni'imomi da ta aljanna din hakawa ga yanzu to shine Allah ce limithli hadha to ga misalin irin wannan abubuwa da aka ba da labarai na jin daɗi na janna falyamalil amiluna masu aiki to su yi su irin wanga aikin wanda zai kasu wannan aljanna ne to Allah ya kai mu cikin to shine Allah yake cewa to irin wannan aiki to shi ya kamata su mutane din su aikata eh wanda an ce su yan aljanna su ne za su faɗi haka din da kansu za su to li misli hadha falyamal al'amiluna to duk mai aiki to yayi aiki wanda ya samu irin wannan sakamakon aka ce su ne suka faɗi haka su yan aljanna din kuma aka ce kuma watan ba su ne suke faɗa din ba mala'iku da suke gaya masu hakanan ko kuma Allah ne ɗaukin sarki da kanshi yake gaya masu hakanan din.
أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأنه رؤوس الشياطين فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم
wanda wannan cewa limithli hadha fali amadal amiluna amiluna cewa wasu ce su ya aljanna ne ka faɗi haka ne wasu kuma suka ce a a Allah ne wurin sarki ki gaya wasu kuma aka ce wai a can lahirar da aka yi amma su a suka ce a a ba zai yi a ce can lahirar da aka yi wa garin ba saboda cewa a limithli hadha fali amadal amiluna masu yin aiki su yi kokari su yi aiki don samun irin wannan to in lahiran ne aka ce aka faɗa musu haka to biya fa'ida faɗin cincin tun da ayyana matsayin ana faɗa mutane ne to ga abun da zai faru to mai sun ya samu irin wanga abubuwa ga irin aikin da za yi to in aka ce can lahiran kuma ai ba na aiki wanda aka yi ɗin a samu irin wannan sai aka ce wannan ayar nan duniya ne Allah ya ka magana da su mutanen duniya gaba ɗaya ne aka gaya musu to bayan an karanta musu kan kistoshin an ji irin abin da Allah ya tana da mai aljanna ga sun jin daɗi ne wanda ba su da iyaka din nan to tun da haka nan ne to duk wanda ya ji labarin waɗanda abubuwan limitli haza fali amal al'adilun aka ce ana duniya ne Allah yake sanar da su haka to shine sai Allah madaukakin sarki yake cewa an ce za a ce musu haka nan ne kuma an ce su ne da kansu yana janna za su faɗi wannan magana ta gaba ne cewa azalika khairun shin wai azalika wannan abin da an ka ambata na jin dadin dawomin aljanna shin khairun nuzulan shine mafi kyawun masauki wai shine yafi shi ya fi daraja da ɗaukaka da muhimmanci an shajaratu zaƙum ko ko iccen nan ta zaƙum da ake da a cikin wuta wanne ne wanda ya fi muhimmanci a cikin su shin waɗancan abubuwan da an ka zana na jin daɗi na ni'imomi ga sunan daban-daban tun daga giya mai kyau mai daɗi ta tacciya ruwa masu kyau zoro masu kyau zuma masu kyau da matan da aka tara da sauran abubuwa daban-daban shi shine ya fi an shajaratu zaƙum ko ko wannan bishiya wannan iccen ta zaƙum wanda a cikin wuta wai ita ce tafi wanda sai Allah ce inna ja'alnaha hakika mu mun sanya ita wannan bishiyar ta zakum din a cikin wuta fitnatan lil zalimina domin ta zamo fitina ga waɗanda suke azzalumai din wanda a anan wurin wani ibnu fizaki yana faɗa cewa azalika khairun nuzula wai wannan shine mafi kyawun masauki aljanna kenan da ni'imomin da a cikin ta am shajaratu zakum ko ko wannan bishiyar ta zakum wanda aka ce wannan bishiya ta zaƙum wani ice ne daga cikin itatuwan atan a wuta kamar yadda an ga sani a cikin aljanna akwai icin da ake ce maɗuba wanda a cikin shi rassan shi ya game ko'ina cikin aljanna aka ce to shi ma cikin wuta ita ma tana da nasa ice shi ma shi ne ake ce mazaƙum ɗin wanda shi kuma wannan zaƙum ɗin wata shi ma rahu na biya haɗa ko'ina shi ma a cikin wuta ɗin yana cikin ko'ina to aka ce wanda shi sannan sai Allah yake cewa kuma inna ja'alnaha fitnatan mun sanya ta zama fitina lizalimin ga wanda suke azzalumai ita wannan cin yadin wato wannan kuma abinda ake faɗa kamar yadda ibnu jarir at-tabari ya rubuta yake cewa Abu Jahl ne yake cewa yake cewa sahabbai wai ku manzo Allah sallama ya ce cikin wuta akwai wata icciya da ake ce mata shin wai ita wuta da an kasan tana kone ice ya za a kuma a ce ice hadu cikinta kaga ne ko to kaga eh irin wanda magana kaga shi haci wanda in ba ba fahimta mai kyau cikin kaga sai dai a ji ito kuma kamar haka nan ne don da dama don haka suke ta irin waɗannan abubuwa su waɗannan kafirin haka suke ta waɗannan abubuwan ne to shine sai Allah ya ce ai to ai kucin abin da ya sa musu haka watan don ɗaya zama kucin fitina gare su shi Allah wa abin da bai yiwuwa wa ya gada masu yin ɗauka mai da shi bai yiwuwa ba wai amma sai su mance kuma kasu mance tun asulin halittar su ma su ba komi ba ne ba ba kowa ba ne sai Allah ya ɗauko abin da ba komi ba sai mai da shi komi ne sai kuma ni ne ruwa ne kawai kuma kasanta ba da ba shi Allah ya ɗauka mai wani abu yanzu zama ɗan adam har yana takama da ji da kai shi yana ganin wani abu da shi ya to to wanda ya wannan aiki kuma shi ne shi abba ya iya kuma hitar da ice a cikin wuta a wannan kaga ba ba zai yi ba ba ba abu mai abu mai yiwa ne wajen Allah madaukakin sarki to shine sai Allah ya ce to wannan ya sanya shi don ya zama fitina gare su ma'ana matsayin jaraba gare su don su fitinu su ta ganin kamar abun ba zai yi ba abu ba zai yi ba to shine wannan ice ta zakon din kenan wanda ya ce za su ci gaba da da wanda za a rika cin abin za su rika ci da sauran abuwa da za mu ji nan gaba da Allah ya fara da Allah kiyaye mu to shine yake cewa a ya ina da nafi lizzalimi daga azalume shi ne alkafir da kafirai min ahli makka daga cikin mutanen makka iz qalu domin su wasu na cewa annaru tahriqu shajara to ai ita wuta tana toye itatuwa fa kaifa tubitu to sai kuma za a yi tsirar da ice din innaha sai Allah ce hakika ita wannan bishiyar shajaratun wata iccenya ce ta kharuju wanda yake tana fita ne fi asdil jahimi a cikin zurfin wuta a can tsakiyar wuta can ƙarshen wuta cikin zurfin wuta ɗin a can take fitowa shi ne ƙa'ar jihannama a cikin zurfin jihannama wa an sanu ha kuma rahunta ta rita jo ila darkatiha za su ɗago duk inda wani gida yake na cikin wuta ɗin to rahu ita wanda ya ce ɗin ya kai can ɗin sai Allah ce kuma na ita wannan ɗal'uha ya ce ita wannan ya ce ɗin nan ɗal'uha kamar ka ce ‘ya'yanta ko ka ce hudatta ɗal'uha hudata ko kuma ka ce ‘ya'yanta ka an na huru su shayaɗi ne kamar kanun shiɗan wata shiɗan kamar kanun aljanu aka ce usu shayaɗi ne kamar kanun aljanu aka ce kuma usu shayaɗi ne kamar kanun waɗansu nau'o'i ne na macizai waɗanda suke ba su da kyan gani ko kaɗan to sai aka ce kuma shi don duka ana ba wannan kalmar shayaɗi ɗin ma'ana ta ta macizai ko kuma shiɗanu aljanu ɗin aka ce abin da sa aka bata wannan sifa ta cewa tana da karu kamar aljanu saboda ai su aljanu ba su da kyau gani huskar su ba su da sifa mai kyau to ita ma wannan bishiyar ba ta da sifa mai kyau ko kaɗan to shi yasa sai aka ce ‘ya'yanta ma ka annahu rusu shaɗi kamar kanun aljanu haka nan ‘ya'yan waɗannan bishiyar da suke sannan sai Allah ce fa innahum haƙiƙa su waɗannan kafirai din la'akiluna minha za su ci daga ita wannan iciya ita ce matsayin abincinsu ma'a ƙabihiha tare da muninta lishiddati juwa'ihim saboda tsananin yunwar da suke cikin da shi zai sa su ci ta din sai Allah ce kuma famaluuna min halbuunu famaluuna min halbuuna za su cika cikin su dam da ita wannan bishiya din sannan thumma inna lahum alaiha la shawban sannan thumma inna lahum sannan hakika gare su in wuta din nan alaiha akan ta suna da la shawban suna da wani gaurayi da za a yi musu wata kamar a ce wani haɗi da za a yi musu kasa yanzu a yi wani haɗi na abubuwan washa haka gana ya haɗa da wancan da wancan saboda abubuwan jin daɗi misali to shi ne allah ci za a ɗaya masu wani haɗi ciki ko kafin yanzu misali kamar za a yi haɗin shayi ai ka kaka yan shayi ga suga ko da sauran abubuwa to shi ne misali za a masu wani haɗi a ciki shi ne da sauran suna da wani haɗi wani gaurayi mil hamimin na tafasasshen ruwan zahi wanda ma'un harun ruwa ne masu zahi ya shirbu da za su rika shi fa ya hatadu sai ya cuɗanya bil ma'quli min hada wannan abin da ake ci da shi wannan bishiyar din ta zakum din fa yasiru shawban lahu sai zan matsayin kamar wani gaurayi ne kamar an hada masa wani shayi ko kuma wani abu da za su kurma su haka to Allah ya kiyaye mu to shi ne Allah yake cewa za a yi musu wannan wanda za su ci wannan icen yadin wanda kuma wannan icen yadin da an ci ta da sun ci abin da zai faru dukkanin kayan cikin su gaba ɗaya za ta narke su duka kuma ga dole su ci sannan ga waɗannan ruwan zafi wanda su ruwan zafi abin da ke cewa idan suka ɗaga zuwa wurin sha kamin da sun ɗaga zuwa ga huskar tasu zahin ruwan in ya buji huskar su dun namun huskar ma zai zube kuma sai su sha ɗaya haka sannan banda shi kai ne zai hannunka kuma mai zaman kai da shi kuma gashi banda kuma nau'uka irin macizai ko na huga sun duba magana akai ba shi yasa kaji alaiki ta kullama nadrijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali zuqul azaba duk lokacin da kuma wannan watar jikin nasu ta kone kurmin wasu kuma sai Allah ce za a saki mai da ita kuma sabuwa sai kuma don ɗai su ci gaba da azaba shi yasa aka ce wa la ya mutu fiya wa la ya haya ba rayuwa ba mutuwa saboda ma'ana shi ba rayuwa mai daɗi balle a shi daɗi ba a kuma mutuwa balle ko a mutu a mutane to Allah ya kare Allah ya kiyaye mu daga wannan musiba to shi ne Allah yake cewa la akina famalu min halquna thumma inna lahum alaiha lashawban min hamimin suna da sha daga tasawwur wazai thumma inna marji'ahum
ثم إن مرجعهم ليل الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين
Ah, to sai Allah madaukakin sarki ya ci gaba da cewa ah thumma inna marji'ahum sannan kuma makomarsu su waɗannan mutanen in wata dinda da ake ba wannan abubuwan sha dinda da abincin nan ne sai ce da irin jahimi kuma zuwa ga wuta ne za a mai da su ba wanda aka ce to shine ashe da kenan wanga abin da za a yi na ba su wannan ruwan zahiri da kuma cin wannan iccen yaɗin ta zakum din to ashe kenan ba can ne cikin wutar za a yi ne ba ashe za a hito da su ne domin su zo wajen a cin su kina a waje waje da kenan za a zo da su wajen ci ne sai bayan sun gama sannan karshe kuma a kowa da su a cikin wutar da Allah ya kiyaye mu ga kamar da kaga su yan aljanna su ma ana cikin aljanna su ma suna da nasu abun nan wanda za su su kuma na ganin Allah madaukakin sarki wanda za su zo za su ga zartin Allah madaukakin sarki wanda aka ce kuma ganin Allah ya ma shi aljanna ta ne wanda ƙarshe sai an ce su koma aljanna a farko ba su koma ai ai ba za su tashi ba sai wani yau da ke sarki ya wasan ya ya ya ya sha makanta daga gare su ya zama su gani sannan kuma sannan sai a tashi a koma ta to wannan shi ne sai ya zama da ciki wannan shi ma ya gwada kenan ashe a cikin aljanna ta su din a cikin wutar din watan a, ana fitowa da su ne wani lokaci idan aka fito da su wani lokaci to shi ne za a zo da su domin su zo su sha wannan abin sha ɗin kuma daga baya sannan sai a dawo da suwa wajen wannan azaba ɗin Allah ya kiyaye to shi ne Allah ya cewa sun bayyana wajen amsar nan mako musu bayan an ba su hukuncin abubuwan na sha ɗin ma'ana kenan bayan lokaci lokaci ana haihuwa da su da ana su haka ne la'idar jahili zuwa ga wutan sannan sun ce in nahu abinda an dalilin an kai masu wannan saboda cewa su alfau aba'ahu sun sami iyayensu balle da suna batattu a sai kuma sun kafi su shi ne sun zama wani su balle da suna batattu kwakwa su kuma sai sun ka zamo ala'a tarihin yuhura kuna suna gaggawa wajen bin sawon su waɗannan uwayen nasu ɗin shi ne idan tibayayin zuwa gafiyarsu bayan suna wani idai suna gaggawa zuwa su je su samu wasu waɗannan iyaye nasu a cikin wannan batalin suke yi saboda haka da makocin abin suke cewa ta ya za a yi su yanzu annabi sallama ya zo musu kuma ya ce masu za a yi tashi a kiyama kuma wannan addinin nasu na kafici su bashi alhali ga su isko uwayensu a kai ne suke to shi suke ganin tun da wani uwayensu a kai ne suke su yanzu su yarda ba wato manzo sallama ya canza masu na addini wanda za su za su kwata Allah shi kadai ba to shi ne yake cewa saboda innahum awfa'a ba su samu uwayensu balina suna batattu fahim ala atharihim yurquna suna gaggawa abin gurbin waɗannan ruwayan nasu ne wala qad dalla qablahum aktharul awwalina sai Allah ce hakika mafi yawancin mutanen farko su ma sun bace gabanin waɗannan mutanen da aka yi wai waɗannan na farko su ma da an kai magabatan da suka gabace su a cikin kafirci su ma sun bace sun zama kafirai kuma da yawa mafi yawancin su nan shi zaka ga zaka ji Allah yana faɗa cewa wa ma kana akthar akthar nasi walakin na kasar nasi la yu'minu mafi yawancin mu'minai ba su yi imani saboda duk duniya gaba ɗaya ko yanzu ka duba waɗanda ba su da imanin su na yawa a duniya gaba ɗaya za a sa mutane duniya duka da sai ka lissafin kasashen da ake ciki a kasashen duniya gaba ɗaya sai ka isko waɗanda a kasashe masu watan yawa da girma da ƙarfi na dukiya da na makami da komai sai ka isko duka firar ne tun da zai misali ka irin su america irin su ingila irin su china irin su rasha haka kaga irin china ita kaga ita ce wacce kowa yawa du yawan mutane duniya gaba ɗaya ko ta kowa yawa to duka ga duk bashin su duka firar da mafi yawa in ka shiga duka firar to shi yasa ya ce mafi yawanci ne to ko al'umma da suna kamata na farkon to su ma mafi yawan kafirai ne mafi yawancin su ne to shi yasa ya ce to su ma yanzu don mutum ya ga waɗanda an mafi yawa sun zama kafirai kar abin ya rude shi kai ya ɗauka wata matsala ce a wannan sunna ce haka bai yake kusa saboda haka mafi yawanci din watan kafirai ne to shi yasa ya ce wala aballa ablahu akafarul awwalina haqiqa mafi yawancin na farko daga cikin su ma sun zama waɗannan kafirai ne min al'ummami da ba da yace daga cikin al'ummamin da suka wuce suka gabata kina sai Allah ya ce
wala arsalna fihim munzirin fam kayfa kana aqibatul munzirin illa ibadallahi al-mukhlasin
a to shine sai kuma ubangiji madaukakin sarki ya ci gaba da har yanzu ci gaba da wannan bayani yake cewa a wala qadaratan na haqiqa ko mun aiko fihim a cikin su wadancan mutanen al'ummarin da farko din mun aiko da munzarina masu yin gargadi gare masu yin gargadi min ar-rusul daga cikin manzanni muhawifina shine masu tsoratarwa gare su aka ce munzarina duk da daga cikin gaba sai ce amma to ban zo ka diba gari kai fa kana aqibatul munzarina yaya karshen waɗanda an ta gargadi ya kasance sun ga imani su ne kafirai ai aqibatuhum karshen su abin da ya zamo al'azab azaba ce ta zamo illa ibadallahi al-mukhlasina sai dai banda bayan Allah waɗanda suke masu yin ikhlasi masu yi dan Allah abin da Allah yake nufi shine wato a can waɗancan rumin da suka gabata na farko ne to da aka Allah ya kuma su manzanni su ba ba wai haka aka musu kara zai ba saboda shi Allah mulkin sarki saboda cika adalci nashi wa ma kunna mu'adhibina hatta nab'atha rasulani Allah bai ma mutane azaba a lahira ya musu azaba sai in ya aiko manzo ya yi musu gargadi da wa'azi in sun kafirce sannan sai a samu su azaba in kuma sun yi imani kuma shine sai samu rahmar Allah ne to shi yasa sai zan wannan abin da ya faru haka Allah ce to su ma waɗancan al'ummin da mafi yawancin da sun kafe ce su ma kamin Allah ya masu azaba ne sai da ya aiko musu da manzanni su ma suka ƙi imani shi ne munzari da yanka ce munzari na haka ma zalin kuma sani sama shi ne manzanni da masu gargaɗi kenan da yanka ce shi ne waɗansa na fiye munzari ne kenan ba su kai ba a ƙibatun munzari na ya ƙashin munzari na shi kuma munzari na wato da wasali kasa ke nago shi ne na buɗe go to shi ne waɗanda aka ma gargaɗi da su kuma shi ne waɗanda aka ma gargaɗi wanda suka kafirce shi ne munzirina a munzirina wanne ne da farko da wasali sama eh shi da yawa shi ne da marka su fata shi ne munzirina na farko shi ne munzirina masu gargaɗi kenan munzirina kuma waɗanda an kama gargaɗin shi ne mamaci wasali ɗaya kawai ne ya canza fasara ta su to sai Allah ya ce don haka illa ibadallahi al-mukhlasina sai ne banda ba Allah mukhlasai game da muka faɗa cewa shi ma yanka ce mukhlasina da yan wannan lamar din wasali sama to shine wai mutanen da suke ma waɗanda Allah ya alkake shine mukhlasina din da wasali sama dan ce mukhlisina da wasali ƙasa shi kuma shine mutanen da wata suke na ƙware na kirki masu alkake niyyar su wajen duk abin da su rai dan Allah shine masu yi don Allah kenan shine mukhlisina da wasali ƙasa da wata sabu kuma shine mukhallasina wadanda Allah ya tsalkake shine illa ibadallahi almukhallasina sai dai banda bayan Allah wadanda Allah ya tsalkake almu'minina mu'minina fa innahum domin su kan najaw sun tsira min al'azab daga wannan azaba da Allah ya tada da kafirai li ikhlasihim saboda yi li ikhlasihim bil ibadati saboda tsalkake niyya da suke cikin ibada su da yin Allah aw li anna Allah ko kuma saboda cewa shi Allah madaukin sarki akhlasahum laha ya alkake su ya keɓance su da ita yin wannan ibada ɗin ya ce wa laƙar na laluhu ولقد نادينا نوح فلنعم المجيبون ونجيناه وأهله من
duka yanzu mun ji waɗancan ayoyi daga farkon ita wannan sura kawowa nan irin yadda Allah madaukakin sarki ya ba mu labarai na irin abubuwan da su kasance tsakanin yin aljanna da kuma waɗanda ɗan wuta to kuma yanzu zuwa a shiga cikin karanta mana wasu daga cikin kistoshin wasu daga cikin manzanni da Allah madaukakin sarki ya ɗauko wanda za mu karanta su kusan guda bakwai daga cikin wannan sura din na annabawa guda bakwai kistoshin su wasu za ga an tsawaita wanda wasu kuma an takaita su a ciki wanda za mu ji su insha Allah a to amma shi ne na saka gaba da shi annabi nuhu saboda kasancewa shi ne farkon manzanni alaihi salatu wassalam wanda kuma da maluka Allah yana karanta su domin matsayin ban hakuri ga manzon sallama domin ya sani cewa su kafirin nan nashi in sun yi abin da ba daidai ba sun kareta sun yi wani abu to ya sani cewa an yi waɗansu kamin su ma'ana an aiko su manzanni kamin shi an yi masu abubuwa daban-daban amma kuma suka yi mai da lamarin da Allah suka yi hakuri ƙarshe kuma Allah ya masu sakamako a kai saboda ka a cikin wannan sura da zamu karanta wannan kisoshin nasu gashi aka fara shi annabi nuhu kamar da na faɗa kusan guda bakwai ne wannan zamu karanta a cikin su irin shi annabi nuhu zamu karanta kisa tashi irin annabi ibrahima da annabi musa da kuma annabi haruna duka zamu karanta kisoshin nasu a cikin wannan sura din insha Allah sannan da irin annabi iliyasu da annabi nuhu da annabi yunusa duka zamu karanta su alaihi wassalatu wassalamu zamu karanta su a cikin wannan sura din a to shi aka fara annabi Musa saboda shi annabi Nuhu shine farkon manzanni domin bayan annabi Adamu lokacin da Allah ya ko annabi Adamu to shi annabi Adam tun da wancan lokacin don mutanen kware ne gaba ɗaya duk ana bauta ma Allah to sai daga baya ne da abuwa so kai nisa wanda aka ce akwai waɗansu mutane da aka yi su biyar mutanen kware ne masu ibada ne to waɗannan mutane sai sun karsu amma ba lokaci guda ba da guda-guda haka wannan ya rasu lokacin da ya rasu to sai a suka yi shawara suka ce to aiko ya kamata su sassaka mutum butumi mai kama da shi wannan wanda ya rasu mutum da kirki ne wajen su rika iya kewa da shiya saboda ganin yanzu ga shi ba yanan to sai suka aji sai suka yi shi sai suka aje shi daidai can inda a nan inda suke ibada su misali kamar a ce masallaci misali sai ana nan kuma wata rana sai wani shi ma ya rasu cikin waɗannan zuwa masu biyar ne na biyu shi ma ya rasu shi ma su kai shawara ya kamata su yi shi ma mutum mutumin irin nashi sai a aji mai kamar sifa shi domin su iri kewa da shi haka an ga canji har su guda biyar ɗin da kaɗan kaɗan sun karsu gaba ɗaya to bayan sun rasu duk kowanne sai an ka wannan mutumin nasu sai an ka aji suna ci gaba da ibada suna wata ma Allah to ana nan sai tsawo zamani tsawo da yawa sai aka kai inda su kuma mutane sai suka wata ma Allah kuma an ka dawo kawai zanen daki ba a komi shi kenan to ana nan shi dan sai ya samu wata damar da ya kaso wurin sai zo ya samu wasu wasu cewa a to wai su haka za su yi ta zama kara zube ba su wata ba komi a ya kamata su wasu rika wata wani abu mana to su kuma ba su abin da su wata ba kuma sai suna tunanin cewa to su yanzu to kuma in za su yi bauta kuma me za su bauta ba to sai shi ɗaya nuna masu cewa to ai ga allolan uwayensu da kakanninsu na cikin wurin ibadan nan tasu mana cewa da waɗannan mutum mutumin na waɗannan mutane kirkin guda biyar ɗin to shi ne sai suka ce ai ga suna allolan uwayen ku da kakannin su ai su sun kai bauta ma ku zan ki bauta musu wannan to wannan shi kenan sai suka ce gaba da bauta musu shi addalili shi kuma sai Allah ya aiko annabi Nuhu cewa ya zo ya kira su waɗannan ba su ake bauta ma Allah ake bauta ma to shi addalili ya aiko annabi Nuhu wanda kuma da Allah mu gaskiya ya aiko shi shine suka ci gaba da abubuwa na kafirci wanda annabi Nuhu ya shekara 950 yana yi musu wa'azi shekarun wa'azi kullum falabisa fihim alfa sanatin illa 50 ama haka Allah ya fada shekara 1050 ya zauna a cikin su nawa a zikur ba banda da haihuwa ce ba ka gani yawa ai kaga sai shekara 40 aka fara mashi wahayi ga 150 nawa a dubu ba goma ke da ku kuma bayan kuma an gama duk an halaka da su kuma ya ƙara wasu shekaru sama ya kai shekara 1000 da wani abu ne a duniya to wannan shi ne suka yaka ƙarshe sai ya zama to kowanne daga cikin tuna annabi nuhu Allah ya tsara rayuwa sai mutum ya zo ya yi yayi da shi ya yi yayi da shi har tsoho ya mutu ya bashi kuma ya zama ni da ɗaya ne kuma a cigaba su ma su mutu su bashi to annabi nuhu to sai ya zama sanadiyar haka nan to cikin su kuma yana kiran su waɗannan butun butun da suke bautawa ba su ya kamata a bautawa don ba su ne allolan ba amma su kuma sai suna ƙin imani wanda duk shekarun da ya gaba ɗaya yana wa'azin nan duk wa'azin da ya gabata mutum 81 iman da shiga shekarar da can da hamsin ina dai a ce da kodin shekara dai na samu mutum guda na imani koko to ka ga shekara ko mutum guda ba a samu mutum tamanin cikin shekara ɗin can da hamsin subhanallah kuma ɗan can gana hamsin kuma ba cikin daɗi an kai su ba tun da kullum cikin wahala annabi nuhu cikin ƙaryata shi da mai abubuwa da bugu da komi suna iya mai bugu ta yanda masu sun haka koya mutu amma ƙashi kuma daga bayan allah zai dawo da shi kuma gobe kuma ya fasa wazo kuma haka aka ta yi shekara ɗaya tun da haka aka ta ba daɗi to kuma kowanne daga cikin su in zai mutuwa sai ya yi wasiya ya ma ɗaya ne wasiya cewa to kasu yadda su bi wani da cizon ɗin cewa da annabi nuhu kenan shi da kaji ana yana fara kisa cewa wa qalu la tazarunna alihatakum wa la tazarunna wuddan wa la suwa'an wa la yabusa wa yaquqa wa nasran sune sunayen wadannan mutane da ba aka ba eh wa rasulna wuddan suwa'a yabusu yaququ nasr sune guda ke sunayen wadannan mutane din na kware da wadanda aka yi wannan mutum mutumin nasu aka aje na wurin to suna shi ne su suka cewa kakko yanzu ku bada goma kan naku kowa in zai mutu aka yi wannan wasiyar dole zai mutuwa to kaga ko abu ana ta wasiya kaga dole sha wala ko to kaga haka aka tafa ma annabi ko ya tayi to karshe dai bayan duka abuwan sun gudana sannan sai Allah ya gaya bai cewa to kai annabi ko yanzu ba mutanen gaba bai ƙara imani cikin su shikenan sun gama imani baki ɗaya su iyaka su kenan to shine da ya ce a to ubangiji in dai ko ba su ƙara imanin ai gara halakar da su rubuta mana sai ce rabbi la tazar adal ardi min al-kafirin da yara innaka in tazarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajira kafara yace ya ubangiji to in dai haka ne ka araga gidan kawuri ko guda cikin duniya baki daya yace in ka fasu ya ubangiji ɗan uwansu kafirai da su tafi wa kuro ba su haifa kowa sai uwansu kafirai don haka ga a haka halaka da su mana abuta shi kenan to shine sai Allah ya bashi wani cewa ya gina wasna alfulka bi a'yunina wa wahyina ka zo ka yi jirgin ruwa tare da umarninmu da kuma wahayinmu ma'ana mu za mu riƙa sanar da kai yadda za ka riƙa yi to wanda shi ne annabi Nuhu sannan ya zo ci gaba da wannan wanda Allah ya sanar da shi ya wasu kuma suka ce mala'ika Jibril aka koyo aka turo mashi ya zo ya daga koya bayan da zai yi jirgin ruwa lokaci shi ma aka dauka ana yi ba lokaci ɗaya shi ba in ba in zan iya tuna zai kai kusa shekara uku daga jinar ka ce yana yi shi ba jirgin ba to haka aka zo wanda ya ci gaba da yi wanda da itatuwa ya ci gaba da saransu yana tarawa wanda suna ci gaba da yin iskilin nasu da suka saba suna cewa ai yanzu kuma ya daina wa'azi yanzu ya koma kuma kafinta haka suke ci mashi saboda yana kuna su suke yi kashe da yake ce wasu ai in ta tsakaru min na in za ku ci gaba da wani iskilin mu za mu za mu rama ai eh da tsakaru min mu ma za mu rama wani zabe ma'ana yana nufin shi ya san abin da aka nufi kuma ya san abin da za a yi da jirgin su ne ba sani wasu kawo kansu shine ya ci gaba da abubuwa da dai aka haɗa jirgi bayan an kammala shi aka ce kuma ya mashi haka ne gida uku gare shi kama a ce kwace ne an gane gida uku gare shi gidan ƙasa to shi ne sai aka sanya mashi a ƙwari haka ga irin su ƙwaɗin dabbobi haka ga na daji haka ga an gane irin su su duk da ɓarka sai irin su kura su zaki su wasu wasu suna ciki yan wato su an gidan ƙasa na gidan tsakiya kuma sai aka sa sauran dabbobi irin waɗanda su kuma na gida can sama kuma mutane a sama shi kuma haka an gashi gida uku ne bene uku ne hawa uku ne wurin to haka aka kara shi haka aka yi wannan sannan kuma sannan aka ci gode wannan ruwa wanda aka ce an kai wata shidda amma ba cikin jirgin ba bayan ruwan ba bare da gaskiya ce an kai wata shidda ciki wanda zai kai kamar da an gasa ne so shida sun zo da yawa wanda yanka biyu su tafsiri iya su imamu al-qurtubi haka irin su imamu tabari da sauran dukkan malaman tafsiri zaka ga irin suka fara bayani kwarai da gaske musamman musamman a cikin suratul hudud za ka iya da aka yi wata magana kwaya da gaske a kan abubuwan da suka gudana din tun daga shi kera jirgin na shi abin da suka sha faruwa duka da kuma bayan shiga cikin jirgin wajen ɗaukar dabbobi wanda ɗaukar dabbobi ma aka ce sai Allah ba shi wani ya ɗauki dabbobi guda biyu biyu kowanne mace da namiji kowanne mace da namiji daga cikin dabbobi wanda aka ɗauke su sai ya sanya wanda yana na shi ma duka sun kawo a cewa ƙarshe wanda ake cewa lokacin akwai jaki shi ne na ƙarshe wajen shiga cikin jirgin wanda aka ce ayi ayi na shiga sai da shi annabi lokacin yana yana jan shi ne shigo da amma sai kuma bai shigo ba ayi ayi to ƙarshe a to shi ne sai da shi annabi musa yake cewa shi kai da annabi ka wuce ke muna to shi ne sai wuce ke bayan ya wuce geto sai ɗaya annabi nuhu ya ga kuma wani tsoho tare da shi ya shigo sai ce kai kuma ya aka yau kawo sai ce "Ah, to ya ciwa kai la'anin ne shigo ce duk dunar kuma da Allah ne ba shi ya ce ai cewa kai la'anin ne ya wuce ke ya ce kuma duk dunar kuma da Allah ne ba ne wani shi da ka gani to sai da ke shafara ka duk dunar kuma da Allah ne ba shi ba to da ka shesa shi ma wuce shi ke nan da to kaga da makwacin tun da dai Allah ya mai alƙawarin ai kaga za a bashi a duniya ta ƙare ai kaga da ma dai duwar za a dai shigo da ya shiga ruhu yawa wato shi ne ne to kashe to shi ne zai shiga shi da aka ciki aka ce to wanda aka zo aka ci gaba da wannan a an ce cikin watan rajab ne aka fara ruwan rajab sha'aban ramadan shawwal zulqa'da zulhajji sai cikin watan zulhajji sannan aka sauko wata shida aka yana cikin jirgin wanda akwai maganganun malamai da yawa wanda irin su imamu dabari duka sun kawo da sauran malamai na tafsiri akai cewa wa lokacin da ana cikin din akwai watan daga cikin su waɗannan wanda ake cewa aka samu ɗera a ciki wanda sai zama yana sai ɓanna shi ɗera a cikin jirgin da ana fama ana ciki din wanda ƙarshe sai Allah ba shi umarni na cewa ya shafi fuskar zaki shi a nan sai shafi wannan fuska ta zaki to sai shi zaki ya tushaya to shi ne a lokacin su kuma sai mage musa kenan sai sun bayyana sai ta hito shi kuma wannan dai ai maganin su wadannan ɗaya da cikin ka gane kuma kaga ai musa ta so sai kama ai da zaki ko ba ko sai dai kaga ita karama ce kura amma dai sifar tasu in ka kula tun daga idanu da awon su da komi sifar tasu ɗin to aka ci wannan shi ne dalili sannan aka ci gaba to shi kenan sai sai magana na ɗaya shi kenan da ta ce yanzu aka huta shi kenan ɓanna ta tsaya bakin nan to wannan kuma bayan wannan aka ce sai shi kuma aka samu tun daga shi a wata shidda kuma kaga dole ga cikin jirgi ne ake na ruwa kuma ruwan gada an kai kaga na wuce hankali ne ruwa ne sun kula duk komi tsawon ice sai da sun hankule shi komi tsawon gini sai da sun hankule shi don haka wai don ɗaya saboda kuma komi tsawon dutse sai da sun hankule shi abin da dalili saboda kar wani ya tayya hawar abai boye tun da zai sani kaga yan mutum ya bisa shige wa haka ai kaga yan ba in ruwa musu ta baka ai na aisha ko kuma ya samu wani ice mai tsauye hayi sai aisha ko kuma wani dogon dutse to shi kenan sai Allah ya sabu sai da kafin gaba ɗaya kuma duk duniya kai ruwa har na inda muke duk duniya ne gaba ɗaya aka yi wannan to shine aka zo bayan wannan kuma to sai ya zama kaga ba yarda ai kuma irin inda ruwa ta kama ta ba haya haka ga sai zama cikin jirgin ne dole aka yi wani gefe da ba to to kuma sai abin yayi yawa shi ba tun da gashi ba yanda za a yi kuma tun da wata shidda ka san dai wata shidda ai kaga wuri ya cika da najisa da yawa to sai najisa ta yi yawa da yawa aka ce shi ma yanzu wanda dai har yanzu Allah ya bashi umarni ya shafi watan a shi ma fuska ta giwa wanda shi kuma shi yasa ita ma ta yi shi kuma sai aka fitar da aladai shi kuma shi yasa sai bai cancan wannan da sa inda ake ciki shi kuma dai wannan aiki aka yi haka shi kuma duka dai malamai sun kawo irin wannan shi ma shehur zai lawa ya kawo haka a cikin tafsirin shi ya kawo da wannan bayanin da faɗa yanzu to saboda haka akai haka ƙarshe wanda mutane guda tamanin ne a ciki duka har maza har mata gaba ɗaya da mazan su da wasu baki mutum tamanin ɗaya ne imani duk duka to sannan a bayan an yi wannan ƙarshe shi ɗan ɗan asali cikin wannan halakar asali akwai mata shi annabi nuhu da kuma ɗan shi kan'ana wanda dukkan su kafirai ne su ba ƙarshe da yake da ma'ala ya kaddara sai ya halaka shi ma ɗan ɗan lokacin da ana yin ruwan ba gashi yana kallon musiba ruwa suna ta tozo da dami shi annabi nuhu sai yana kira ne cewa ya bu nayyir kan ma'ana ina cewa kai ɗana ka zo ka hawo mana cikin jirgin mutum tare da kaya sai ke cewa ai sa'awi ila jabalin ya asibu ni min almai yace ai ba matsala zai ce can wani wani duci ga can da can zai ce labi wai wannan duci da labi yake ce wasu la asimal yawma ka sani yau ba wani abu wanda yake tsare mutum ba min amrillahi daga wannan azaba ta Allah din duniya ba mai iya tsira daga ita amma ta haka ne na da bai hawa kawai shi ki ne ta can yace shi zai samu wani kogo can cikin wani duci aka ce samu wani kogo na duki shiga to kai ruwan da za su rubi da za su rubi duniya gaba ɗaya a shiga cikin kogo aka ce sai shi ke ciki yamma ya rufe tsari to ƙarshe ladarar tsakanin da shi ma ba haya daidai da tsari da shi ma cikin kabo da kada masu karewa kuma to da kogon dutse shi kenan na ya mutu shi ba cikin tsari haka to kashe duka halaka da shi da wannan matar ta shi don mata duci aka ce gare shi annabi nuhu to wanda an kafir ita ce wanda aka halaka din to wannan shine karshen abin da ya faru da su mutanen annabi nuhu duka an ka halaka da su gaba daya waɗanda aka yi wannan ruwan rufa da gaba ɗaya duka duniya ce wanda shi ne za mu ji wannan amana ne a nan kisa ta zo a dunkule ba ta da a yi wannan bayanin ba amma da can wasu surori daban-daban duka ta zo a bayyane a warware musamman da cikin sotu hudun an faɗa zancen sosai da gaske da yawa to shi ne Allah yake cewa walakan na dana nuhu hakika annabi nuhu ya kira mu kiran da ya muna shi ne yake cewa rabbi inni maghlubun fantasir abin da ya faɗa kenan yace inni ya ubangiji ni mutanen da sun rijaye da ya ubangiji ka taimake ni muna a Allah taimake ni ma'ana tunda sun kafe ce sun ki iman to shi ne yake cewa Allah taimake shi akan su inni maghlubun fantasir kenan sai ke cewa to sai Allah ce fala ni'mal mujibuna ai ko ma da da masu ansawa wai mana shi Allah yana ma da da kai ne ka gane tunda ai da Annabi Nuhu ya kira ya Allah to amma a kawo wani taimako da agaji ai Allah ya ansa masu ko tuna Allah yana yabon kai ne da kai ne ke cewa fala ni'mal mujibuna ma da lafu da masu ansawa muke da ji Allah ba ke sarki yawa to shine fa da mujibuna a wannan jena wa Allah ce sai muka tsirar da shi ya wa ahlahu da shi da iyalan shi ma'ana wannan matar tashi mai imani min al-kalbil azimi daga bakin cikin nan bai girma shine na wannan azaba din waja'alna zurriyatahu muka sanya zuriya shi humul baqina sune wanzaji suka wanzu wanda aka ce tunda aka sauko din duk waɗannan da a cikin jirgin ruwa gaba ɗaya ba da ƙara yawa gaba ɗaya sai ƴaƴa ne guda uku su kaɗai su ne sun ka wata haihu da samu da hamu da yafi su guda uku kenan su kaɗai suka yi sauran duniya gaba ɗaya wanda ake cewa kamar shi wannan samun shi ne uban larabawa da farisa da rum su ya haife su shi kuma wannan hamulin shi kuma shi ne wanda yake ya haifi irin baka fata su mu kenan a to shi dushi ya haife yawa to shi hamulin ba shi kuma ya fi su shi ya haifi irin turkawa da irin hazira da su ya jujo masu ɗinan da ake magana duka shi ya haife su waɗannan ɗin to shi ne wanda ka ji su kuma yahuda suka kare cewa na bahai wai abin da ya sa wai shi mun ka zama bakaken fata wai shi hamudin wai annabi nuhu da shi ya sai annabi nuhu ya la'ance shi wai wata rana wai abu wai annabi nuhu ya zo ya kwanta yana bacci haka to sai ya zama sutura shi ta dan yayi alawar shi ta bayyana wai sai ya zo shi kuma sai ya tsasira su da annabi nuhu shi kenan sai wucewa da shi kuma da wancan guda ya to shi kuma waya da ya to shi kuma sai ya sai isko annabi nuhu kan shi kuma sai ya sai ya rufe mishi arauta shi to shi yasa sai dai annabi nuhu da ya tashi sai ya mai addu'a ta lanta wa shi yasa yayi da ya suka zama babu amma ba da suka ce kariya ce kariya ce suka yahudawa da cewa na kariya ce ta tsunniya ce yawwa haka shi wani faɗa cikin tafsir ce wannan duk tsunniya ce kariya ce suka yi gaskiya bane ba Allah yana halitta ce ne wanda ya kaso baka fata ko fara fata dole ya kaso Allah ce wata rakana alaihi mun ka ba kyakkyawan yabo gare shi fil akhirina cikin mutanen karshe salamun ala nuhin fil alamin Allah ce amince ya tabbata ga annabi Nuhu a cikin talakai baki daya inna kazalika lazil musinin hakika mu haka nan muke saka mu masu kyautatawa innahu min ibadil mu'minina lalle yana daga cikin bayan mu'minai thumma agarqal akhirina sannan sai mun ka nutsar da sauran watan kafin nashi baki daya sai zama shi kadai ne waɗanda sun kawo zuwa shi masu imani shi ne ma'ana wannan malamai suna cewa wannan ta salamun alamin fil alamina wa inda mutum zai karanta ta da safi kullum wai wanda yana shi kokona ma Allah zai tsaye shi ba za su sai shi ba kuma sai zakata wannan salamun amalin da ya kullum misali da safi da zakata to kuna amma shi mutum wannan yana amma wallahi ala to wannan shine Allah ce sai mun ka bar kyakkyawan an bato gare shi a duniya sai zama duk sanda an ka ambace shi sai an ce mai alaihi salamu duk sanda an ka ambace saboda ya zama mutumin kirki to Allah ce haka nan muke saka mutanen kwarai kutan ko da sun bar duniya shi kenan sai an ta ambato su da kyakkyawan ambato to kuma da yake lokaci ya ci Allah sai nan na fatan da muka daidai Allah karba mana kurakuran mu Allah ya fi mana Allah kai mutum da mu daidai mu gyarawa Allah karba mu zan Allah sallallahu alaihi wasallama na na
Assalamu alaikum a tabbatar da mu farka da shayarwa da fatan malam ya shayarwa na fiya. Wata ce da kwanta bacci bayan ta yi sauri to ta ta da sun gagara tuni. Malam ya hukunta asibiti yake.
Wato ga ƙa'ira shi duk wanda yana azumi sai zan ya tashi ya gashi ko ba ma mazi ko wadi ba ko mani ne ta gani azumin ta yana nan kawai dai wanka ne za ta yi almara kila maharki ne ta yi kawai wanka ne za ta shi kenan azumin ta yana na baya da wani matsala ko mace ce ko namiji ne wannan aiko kamar kwakwa na baya mun faɗi shi ko yawa saboda haka wannan ba azumin mutum yana nan ko da ranar da mutum ya mafarki mani ya fita gare shi baya da matsala azumin shi yana nan wanka dai za shi kenan balle ba zai yi ko wani wanda shi hukunta so gudanar da da ya tsari yawa ba matsala azumin sai yana
tambaya ta yi ce aka muka lawa barka da shayarwa shi malam ko ya halitta abin mai dara sallar farilla mai dara ok mai dara now wato mai yin dara ma'ana wanda yake yin dara misali wai ana filin sallah to kamar da yadda an ga sani ai duk cikin littafin mu da na fiqhu sun yi magana cikin sharuɗa na limanci kuma cikin sharuɗa na limanci yana daga cikin kubutar kubutar limamin wanda zai baka limanci daga fasikanci an ce kai zama fasiki fasikanci mutum zama fasiki suka ce irin mai shan giya mai zina mai caca ba zai yi limanci ba in kai sallah kai bi sallah suka ce sallah ka ba ta yi ba yana nan cikin malamin ko tun daga tabin ka na na abin ga yi maki shimawai azuwa izga duk suna nan ciki to kaga ai yana jin dala ita ma ai nau'i ne na caca ko yawwa to kaga ta zama caca kenan dai a takaice ko to saboda haka ke da irin wannan sai dai in can wani da malimanci sai su ta ita wannan kama dai kai kana mutum kiki kamili to kai ganka bishi sallah sai dai shi ya bi ka yawa saboda ka ba abin fasiki sallah to muna fata Allah ya kiyaye amin Allah ya samu shi kenan okay to na to muna fata Allah ya barka ko Allah ya biya bukatun da kai dukkan masu neman addu'o'i akan bukatun su daban-daban duka Allah ya san bukatun kowa Allah ya biya mana kowa bukatun da kai muna roƙon Allah ya ba mu dukkan alkhairin a cikin wannan wata baki daya muna fatan Allah ya karba mana ibadun da muke gudanarwa a cikin wannan wata alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu daga cikin bayan da yake wata a cikin wannan wata muna roƙon Allah ya ba ya ba mu zaman lafiya da kwanciyar hankali dukkan abin da ya tsananta gare mu muna fatan Allah ya yi muna Allah ya kawo mana sauki da sauran dukkan musulmin duniya baki ɗaya muna fatan Allah ya kawo musu sauki a cikin dukkan lamarin da sun tsananta gare su muna fatan Allah ya kiyaye mu ya kiyaye mu da garin mu ya kiyaye dukkan musulmin duniya baki daya alfarma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaqa nasir al-haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqa qadrihi wa miqdarihi al-azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin